بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة أولا يمتشين لتنن شاهدوا قوانا وتامي البركة وتر رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 don ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu safat mun tsaya kan aya ta 132 za mu tashi aya ta 133 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنهم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون Allah maɗaukakin sarki ce wa inna lutan laminal mursalin lalle annabi lut laminal mursalin yana daga cikin manzanninmu idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in tinama al'ummaka lokacin da muka tsamar da shi wa ahlahu da iyallansa bi ma'ana wanda suka yi imani da shi gaba daya aj- ajma'in gaba dayansu illa ajuzan fil ghabirin sai dai fa matashi wadda ba ta yi imani da shi ba ta haɗa kai da maɓannata a doron ƙasa filgobirin tana daga cikin waɗanda suka yi saura da aka hallaka su kenan allah maɗaukakin sarki ya tsamar da annabinsa da wanda suka yi imani da shi a lokacin shi ya tsamar da su gaba ɗaya daga halaka sai mata annabi lot tana daga cikin waɗanda suka hallaka saboda lafazin alghabirin daga ghabara ne shi kuma ghabara yana daga cikin af'alul adad fi'ili ne wanda lokaci ɗaya yana ɗauke da ma'ana guda biyu kuma kishe juna ana iya cewa ghabara alama maza kuma ana iya cewa ghabara alama baqiya ana cewa ghabara ai amfani da shi ga abin da ya riga ya gabata kuma ana cewa gabara ga abin da ya riga ya wanzu kenan lafazi ɗaya ne da kan iya ɗaukan ma'ana biyu kishiyoyin juna kenan Allah ya hallakar da mutanen annabi lut wanda suka kafirce mishi har da matar shi tana daga cikin mutanen da Allah ya hallakar da su da suka yi saura bayan tsamar da annabi lut da shi da mabiyansa thumma dammarna al-akharin Allah ce sa'an nan muka dammare muka hallaka da sauran wa innakum lalli ku mutanen makka la tamurruna alai musbihin tabbat kuna bi a kansu musbihina da sassafiya wa billail sannan kukan bi ta kansu billaili da daddare afala ta'qilun shin hakan ba zai sa ku hankarta ba kenan mutanen makka suna bi yayin da za su je ƙasar sham ta kan garin mutanen allabilot kuma suna ganin athar ababe na alamomi wanda allah ya hallakar da su har yanzu akwai alamomin da ke nuna cewa allah ya azabtar da mutanen annabilot ko kuma mutanen makka kuna bi ta nan da safe kukan bi wani bi kukan mare ta da dare ku bi ta nan shin ba za ku hankarta ba da zaman kun yi imani da allah dan kar irin abin da ya shafe su kuma ya shafe ku sai wa'annan Yunus وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المؤمنين فالتقمه الحوت وهو مليم
وإن يونس لمن المرسلين تبت النبي يونس لمن المرسلين أنا تكم منزلني إذ أبق إلى الفلك المشحون تنام الأمة لوكا تشند النبي يونس أبق يقود إلى الفلك المشحون zuwa ga wani jirgin ruwa da ke cike da mutane da kaya Allah madaukakin sarki yana ba da labarin abin da ya faru ga annabi Yunus alaihissalam annabi Yunus ya kira mutanen shi ya musu wa'azi ya gargade su suka kisi imani da shi ya ce musu to ku jira kwana uku Allah zai azabtar da ku an yi kwana ɗaya na biyu annabi Yunus sai tashi ya tafiyarsa ba tare da Allah ya ba shi umarnin ya yi hijira ba sai tashi ya tafiyarsa ya je shiga wani babban jirgin ruwa da ke cike da mutane da kaya a ciki su kuma mutanen shi sun sakankance sun yi imani cewa annabi yunus ba zai musu karya ba abin nan da ya faɗa zai afku a gare su kwana ɗaya biyu na uku sai suka haɗu suka tuba suka koma ga allah sai allah bai azabtar da su shi kuma sai shiga jirgin ruwa ya gudu yana mai yin hijira ba tare da Allah ya ce mushi hijira shine iz abaqa ila al-fulk al-mashhud fasahama fakana min al-mudhadin sai aka yi ƙuri'a jirgin ruwan da ke ɗauke da mutanen da annabi Yunus ya shiga jirgi sai da ya kai tsakar teku sai ya tsaya ba gaba ba baya su kuma al'ada su mutanen nan idan jirgi ya tsaya ya samu matsala sai a ce to akwai wani mutum da ke cikin mai matsala a ciki dole sai an magance shi jirgin ruwa ya ci gaba sai aka ce to a dakata a bincika mai ke faruwa sai aka ce to a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗo a kan shi shi ne marasa gaskiya ana yin ƙuri'a sai ta faɗo a kan annabi yunus aka maimaita ta faɗo a kan shi aka maimaita ta ƙara faɗowa a kan shi sai aka shefa shi cikin teku shi ne fasahama sai aka yi ƙuri'a fakana minal mudhadin sai ya kasance yana daga cikin wanda aka rinjaye shi da ƙuri'u sai zamanto shi ne faki yana faduwa sai aka jefa shi cikin tekun nan faltaqamahul hutu nan take sai kihi babba na ruwa sai ya haɗe shi da sauri wa huwa mulim alhalin shi yana abin zargi bi ma'ana mulimun jumla ce ko kalma ce jumla ce haliya wadda ta zo akan mahallin nasu shi kam abin da ya aikata abin zargi ne saboda ya fita ya yi hijira ba tare da jiran umarnin Allah maɗaukakin sarki ba shi yasa Allah ya sakan ya masa da haka aka jefa shi cikin ruwa babban kihi ya haɗe shi nan take Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dan da ya kasance ba shi annabi Yunus yana daga cikin masu yawan tasbihin Allah mutum ne mai yawan ambatan Allah mai yawan zikiri halshen shi jike ki wurin ambatan Allah ko da yaushe lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da zai dawwama a cikin cikin kifi ya zuwa rattashin alqiyama to mutum ne wanda ya kasance yana yawan ambatan Allah yana yawan tasbihi imam al-qurtubi Allah ji kan shi gafarta masa yace lalle ko shakka babu duk mutumin da yake yawan ambatan Allah yake aikata aiki nagari to zai tashe shi wannan aikin yayin da ya tuntube ko ya samu kanshi cikin matsala duk mutum mai yawan ambatan Allah yana yawan alheri yana yawan nafilfili bayan kiyaye farallai yana yawan da ayyukan alheri balle ma zikiri to wannan mutumin don lokacin da ya samu kashi cikin kunci da damuwa Allah zai tallafa mishi irin yadda ya tallafa mu annabi Yunus alaihi salam sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari duk wanda yake tuna ubangijin madaukakin sarki a yanda yake cikin yalwa to Allah zai tuna shi lokacin da ya samu kan cikin takura da tsanani da damuwa Allah ya ce falawla in ba dan da ya kasance ba annahu kana min musabbihin lalle shi kam yana daga cikin masu yawan ambatan ubangiji lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'thun to da zai da zai dawwama a cikin cikin kifin nan ya zuwa rattashin alqiyama fanabadnahu sai muka karbi addu'a shi dan a wani wurin annabi Yunus ya kira ya yi kuwa yake ubangiji madaukakin sarki ya nuna mashi halin da yake ciki sannan Allah ya karba mashi addu'a shi fanabadnahu bil ara'i sai muka kawo shi bil ara'i daidai gabar ruwa ko ku wani hili wa huwa saqib fa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka fitar mishi da wata bishiya min yaqtin daga kankana ko malo ko abin da ke kama da haka bayan kifi ya zo ya amaye shi a fili farfajiya sannan Allah ya masa tsiron bishiya da take da iya ko kace irin kankana ko malo ko abin da ke kama da haka wanda zai rayu da shi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sannan Allah ya ce muka tura shi zuwa ga mutanen da sun kai dubu ɗari aw yazidun malamai suka ce wa yazidun ko ku sama da dubu ɗari wanda duka sun yi imani da shi alaihi salatu wassalam fa amanu dukkan su suka yi imani fa amanu dukkan su sai suka yi imani da shi famatta'anahum ila hin sai muka rayar da su ila hinin zuwa lokacin da rayuwarsu ta kare muka karɓi rayuwarsu wannan shine takaitaccen abin da ya shafi labarin annabawa da wannan sura mai girma take roke da sai Allah ya ce
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun yi musu tambaya kai manzon Allah tambaye kafaran makka ali rabbikal banat yanzu za su dinga jingina ma Allah ƴaƴa mata wa lahumul banun su kuma su dinga zaɓa kansu da ƴaƴa maza limana sun ce Allah yana da iya kuma sun ce ƴaƴan Allah mata ne amma su kam ba sa son a dangana ma kansu ƴaƴa mata sai ƴaƴa maza shine Allah ce tambaye su ali rabbikal banat yanzu za su dinga dangana ma Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata walahumul banun su kuma su zabe ƴaƴa maza amma khalaqanal mala'ikata inatan wa hum shahidun shin wai ko mun halicci mala'iku a matsayin mata alhalin suna halarce suna gani dan ce suke mala'ikun Allah ƴaƴan Allah ne kuma mata ne shine Allah ya ce ko wai shin suna nan ne da muka halicci mala'iku suna halarci ne muka halicci mala'iku a matsayin mata ala kushurara innahum min ifkihum la yaqulun lalle suna daga cikin kiran ƙarya da suke yi ga Allah la yaquluna suna cewa waladallah Allah ya rikida wa innahum lakadibun ko shakka babu su kan makaryata ne game da dangana ma Allah da astafa albanati ala albani shin Allah zai zabi mata ne akan maza kaddara ma Allah na da ɗiyan to zai zaɓi mata ne akan maza kamar da kuke faɗa malakum kaifa tahkumun me ya same ku ne yaya kuke irin yawan ga hukuncin na zalunci afala tadhakkarun shin ba za ku ɗauki wa'azi ba am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja bayyananna da ke nuna cewa lalle Allah ya rike ƴaƴa mata a matsayin iya a wurin fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin in ko kuna da littafin da ke bayyana muku haka to ku zo da wannan littafin in har da gaske kuke waj'alu bainahu wa bainal وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنهم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين
wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasab kuma sai suka sa bainahu tsakankanin Allah madaukakin sarki wa bainal jinnati nasaba tsakankanin mala da shi da mala'ikun shi nasaban dangantaka imana kafirai sai suka sanya dangantaka tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'ikun shi dan aljinna ana nihin mala'iku kasancewa su ma sun boyi daga barin gani idanu ba a ganinsu ina fata mun gani sai kafaran makka suka sanya dangantaka tsakankanin Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa walaqad alimatil jinnatu haqiqan su mala'iku sun san cewa innahum su kafaran makka la muhdarun za a halarto da su gobe kiyama a cikin wuta za a musu azaba akan irin wannan abin da suke faɗa game da Allah madaukakin sarki dan aljinna ana nihin mala'iku ne na mala'iku ne suka danganta su cewa mala'iku suna da dangantaka ta nasaba da Ubangiji Allah maɗaukakin sarki sai mala'iku Allah ya ba da labarin cewa ai haƙiƙan mala'iku ma sun san cewa kafaran makka da suke irin wannan da'awa gobe kiyama Allah zai halarto da su a cikin wutar jahannama wannan shine galibin maganganun malaman tafsiri kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa kamar yadda Imam Qurtubi yayi wannan bayani subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah daga dukkan abin da suke sifanta shi na tawaya amma ya sifun daga dukkan abin da suke sifanta shi da shi wanda bai dace da shi illa ibadallahi al-mukhlasin sifa bayan Allah masu tsabtace ibada ga Allah madaukakin sarki wannan aya malamai suka ce istisna al-munqati' tana da alaka da la muhdaruna lalle su kafaran makka za a halarto da su gobe kiyama a cikin wuta a azabtar da su illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan Allah wanda suka keɓance bauta ga Allah shi kaɗai madaukakin sarki fa innakum wa ma ta'budun lalle ku da abin da kuke bauta ma ku kafirai ma antum alaihi bifatini lalle ku kam ba za ku iya fitina kowa ba game da wannan abin da kuke aikata na kafirci kenan abin nan da kuke na kafirci ba za ku iya fitinanta kowa ba ku batar da shi da abin nan da kuke aikatawa illa man huwa salil jahim sai fa dama wanda zai shiga wutar jahannama gobe in kun ga kun batar da wani sai irin mai ra'ayi na wanda Allah ya kaddara cewa dan wuta ne gobe kiyama wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum babu wani ɗaya daga cikin mu mu mala'iku sai dai yana da matsaya sananna wurin bautar ubangiji da yake bauta mu Allah wa inna la nahnu safun kuma lalle mu mala'iku mu ne masu yin sahu sahu wurin bautar Allah wa inna la nahnu musabbihun kuma lalle mu ne masu yin tasbihi da tsarkake Allah madaukakin sarki wa in kanu la yaqulun duk da cewa kanu sun kasance su kafaran makka la yaquluna suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin da dai a ce mu ma muna da wani abin ambato na daga mutanen farko da suka gabace mu irin attaura da injila ko mu ma da an sabkan mana wani littafin da za mu bi mu koyi da shi lakunna ibadallahi almukhlasin da mun kasance cikin bayan Allah masu tsaftace bauta ga Allah madaukakin sarki wana kafaran maka kenan burin su da abin da suke faɗa kafin a turo annabi cewa da dai a ce mu ma an ba mu littafi irin yadda aka ba wanda suka gabace mu littafi da mun kasance cikin bayan Allah na gari fa kafaru bihi da Allah ya turo annabi kuma ya saukan mashi alkur'ani sai suka kafirce mu annabi da alkur'ani da Allah ya turo mashi fa saufa ya'lamun da sannu za su sani game da abin da suka yi na ƙaryata qur'ani da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin kuma kalmar mu ta riga ta gabata game da bayinmu wanda muka turo su ne manzanni innahum lahumul mansurun lalle su manzanni tabbat su ne ababen taimakama su ne ababen ba su cin nasara akan abokanan adawarsu wa inna jundana lalle rundunanmu mu Allah lahumul ghalibun su ne suke cin nasara akan abokanan adawarsu fatawalla anhum hatta hin kai annabi ka wadda kai game da barinsu kyale su hatta hin ya zuwa wani ɗan lokacin da za mu baka damar jihadi da ya ƙasu wa absirhum kallassu kawai in musu jinkiri fasawfa yusirun da sannu za su ga sakamakon aikin da suke aikatawa sai Allah ya ce فسمع عذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صلاة المرسلين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilun shin yanzu da azaban mu ne suke nema a gaggauto musu da ayi musu azaba fa idza nazala bi sahatihim to lalle idan azaban mu ta sabka a farfajiyarsu fasa asbahul munzirin to ya munana safiyar wanda ake gargadi ana kiransu zuwa ga Allah wa tawalla anhum hatta hin kai dai annabi ka wadda kai game da barin su kyale su hatta hin ya zuwa wani ɗan lokacin da za mu baka damar ka yi jihadi ka yaƙe su don ɗaukaka kalmar Allah wa abusir kallasu kawai yi musu ja- yi musu daku fasofa yi busirun da sannu su ma za su gani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata akan ubangijinka ma'abucin izza amma yasifuna game da abin da suke sifanta shi da shi na tawaya da na kasu وسلام على المرسلين أمنشي يتبت أكم منزلني والحمد لله رب العالمين قوديا تتبت قال ما حد تشمبايو قبالها وانا شيني كرشان سورة الصافات زام شقاء أجكين سورة الصاد سورة الصاد سورة شي مكية لتكي كده آيو يتمانين لتقسمي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تأتين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ce sad sad kinnan sana daga cikin alhuruful muqatta'a da Allah yakan fare su a cikin wasu surorin alqur'ani mai girma wanda babu wanda ya san ma'anar ta sai Allah shi kadai subhanahu wataala wal qur'ani dhikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani dhikr abin ambato wanda ke kumshe da wa'azi ko kuma wal qur'ani dhikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai girma dhikr madukaki wanda ke da girman sha'ani balil ladina kafaru bar wanda suka kafirce ma ubangiji fi izzatin suna cikin dukaka da girman kai wa shiqaq da kuma nisanta gaskiya da sabani kam ahlakana min qablihim nawa nawa ne muka halakar min qablihim gabaninsu min karnin na daga al'ummomi da suka wuce aro-aro shekaru-shekaru fanadau wala tahina manas suka yi ta kira suna neman agaji da ɗauke a lokacin da babu wata makawa ba za su iya tsire mu azabanmu ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum sai suke mamaki an ja'ahum cewa ya zo musu munzirun mai gargaɗi minhum daga cikinsu sai suke al'ajabi suna mamaki kasancewar wai annabi daga cikinsu ya zo a matsayin manzo mai gargadi wa qala al-kafirun sai kafare suka ce hadha sahirun kadhab wannan ai masihirci ne kuma makaryaci ne ba gaskiya bane ba annabi bane a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu za a sanya alloli gaba ɗayansu a matsayin Allah ɗaya abun bauta baya da abokin tarayya inna hadha la shay'un ujab lalle yin hakan wani abu ne abun ban mamaki mai bada mamaki sosai wai kafare suna mamaki a ce wai duk allolin da suke bauta ma kowace kabila da allanta wasu mutanen ɗaiɗai kuma da allolinsu wai allolin nan gaba ɗaya a zubda su ai watsi da su a riƙi allah shi kaɗai abun bauta suka ce wannan ko shakka babu abun mamaki kaga anan kafare sun fahimci ma'anar la ilaha illallah ina fatan mun gane saboda ya annabi cikin la ilaha illallah babu abin bauta sarki Allah ku bauta mishi shi gare ku yarda ni annabi ne daga daga Allah da annabi ya ce masu su ce la ilaha illallah sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu za a sanya allolin nan gaba ɗaya a yi watsi da su a riƙi Allah shi kaɗai abin bauta inna hada da shehun hujja kaga ashe sun fahimci menene ma'anar la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah to zai yi watsi da duk wani abin bauta wanda ba Allah bai bauta ma Allah shi kaɗai kaga ita ce ma'ana magana kafar yanzu a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu za a watsi da alloli duka a riki Allah ɗai abun bauta inna hadha la shay'un ujab lalle yin haka abu ne mai ɗauke da ban mamaki wan talaqal mala'u min
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَانُ مَا سَمِعْنَا
abin da ya sani ce muku kafaran makka sun fahimci ma'anar la ilaha illallah sun dai sun ki su yi imani da ita ne kawai ganin cewa yin imani da ita zai sa su yi watsi da allolinsu sabanin mutanen da ke rayuwa a yanzu wanda suna faɗan la ilaha illallah amma ba su san menene ma'anar la ilaha illallah idan ka ce la ilaha ka kore duk wani abun bauta wanda ba Allah ba sannan